أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدامي فريد داري على الإطلاق هاتم هاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وطاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء دير لنا بهذا المعذر والفاتح نزرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم سويت أعمالنا واجعلنا من الموفقين بجاه شيخنا أحمد بن محمد التجاني وبجاه صاحب الكنز يومنا زما na sittin a saba'in da bakwai shine kanzu shekarun na shaubrahim radiyallahu ta'ala alfa ya yake nan a duniya kanzu kanzu amma da yawa suna cewa shekara saba'in da biyar ne kama babu laifi a ƙa'idan masu tarihi idan aka ce la khilafa baina sanatu was sanatayn ziyaratan aw nuqsana amma kanzu shine shi ya nuna maka aikin sa kuma kanzu shi ya nuna maka aikin aikin sa in ka dube shi zaka ga hayati rumuzi kullaha wa isharatan tufassiru bahama zalika al-qabr bu'sira kanzu ke eh taska ne to haka ne domin an ce o'o to amma 1888 kenan za mu ce ko 1888 ne shi ya sa ran nake cewa jirgi ya fara motsi a duniya ya fara tashi da shekara biyar ko da shekara bakwai to abin da ya sa saboda wannan riwaya ne domin ya ce samitu min fanni man layan ikwanil hawa na ji daga bakin wanda baya magana da son zuciya lokacin da ake neman halakar da shi mahaifiyarsa hankalin ta ya tashi sai ya ce mata ki kwantar da hankalinki na ji daga bakin wanda baya magana da son zuciya la ya durni ka'inun man kana eh wani abu ya cutar da ni kowaye ba zai iya ba ya ce kuma na ji manzo Allah ya gaya min labudda zan ƙara shekaru akan shekarar mahaifina to mahaifinsa kun shekara saba'in da biyar ya rasu kaga wannan akawa eh wannan ruhu akawa ce ko da sayyidina ali sisi ya rubuta a tarihi ya rubuta daga 1900 ne ya ce wannan ba kuma eh la ilaha baina sanatu was sanatain babu sabani a cikin haka aikin shi ya nuna to wannan shi ne to yau muna kan zu kuma muna kan abin da yake aikinsa shi ne difa'i an rasulullahi kuma muna magana ne akan maknuzu fi haƙiƙatul muhammadiyya yawwa to ainihin abubuwan da yake faruwa wa ma kunta sirri mulki wal imanu wani lokaci ne idan mai tafsirin alqur'ani ya ɗauka annabi muhammadu bai san gaibi ba wa ma kunta tadani mal kitab wal iman wai akwai abin da annabi bai sani ba fi alimul gaibi a babu abin da annabi Muhammad bai sani ba fi alimul gaibi wa shahadati amma lamarin ubangiji wa kulli shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin wannan an boye komi ne a wajen manzon Allah amma ba a yarda manzo Allah ya bayyana ba sai lokacin da aka bashi nubuwa shine ashe kenan wa ma kuntu tatalu mal kitabu wal iman ka gani ashe وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان baka san menene littafi ba baka san menene imani ba ce wannan abin da Allah madaukakin sarki ke faɗa akan manzo Allah qabla bulughi risalati ne saboda in ya bayyana waɗansu sirrin qabla bulughihi to idan ya zo ya ga musu irtabal mudda'ina wanda ake kiran su zuwa ga Allah za su rawa ba za su yi imani ba a yadda yadda za a cewa domin ya ba su labarin nan gaba zan zama annabi nan a ba zai yi haka ba ce in kuma mutum bai gane ba ai ya fahimci an ai annabi isa alaihi salatu wassalam an ba shi annabta yana yaranta to amma me yasa saboda rabin shi ruhani ne rabin shi bashari ai nafaha nafaha fiha a jibrilu ne ai saboda haka ai ruhani ne bashari yawa bashariya kuma inda za a ce babansa zai ce jibrilu misali to wannan shi ya sa tun daga wannan lokacin ya faɗa kuma ba wanda ya tsorata ka gani inni abdullahi atani alkitabu waj'alni nabiyyan waj'alni mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة ما زكات ما دمت حيا وأمرني ببر والدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق التي فيه يمترون to kaga abin da ake nufi a nan gurin ka gane wani ishara shi annabi isa ai shekarar talatin da uku aka ɗauke shi bai girma shekara arba'in din ba ko kurmayin da aka yi da shi daga wannan lokacin zuwa wancan lokacin to amma sauran annabawa walan ma balaga a shuddahu atainahu hukuman wa ilma balaga a shuddahu kuma duk wanda annabi ya kai shekara arba'in ne to kaga ashe duk abubuwan da annabi Muhammad zai bayyana kafin shekara arba'in bai bayyana ba to shine ma kunta tadari mal kitabu tadari mal kitabu walal iman to ar-risala wan nubuwa da komai da komai amma kana nabiyu adamu bainal din wal ma'i manzo Allah ya zama annabi ne tun annabi adamu ya tsakanin dinu da ma'u kaga huwa arifun bizalika amma an umarce shi ya fito ya bayyana to lokacin da aka umarce shi ya ce to ana nabiyu ursiltu ilaikum kaza kaza kaza kaza wannan shine magana mu na jiya a tattakure saboda haka manzala fi haƙiƙatul muhammadiya ya san komai shine hadisin da Allah ya masa imtihani wanda manzala Allah ya tambaye shi wanda ya dafa shi ya ce ra'aytu rabbi fi suratul shadi amradin naga ubangiji na a suran samari mara gemu yace sai ya tambaye ni ya ce fima ya tasimu mala'ul a'ala akan menene mala'iku suke husuma maza Allah ya ce sai ne shiru sai Allah ya ce a sai ya dafa shi ya ce hatta salitu bar bar ya dai fisa da yayya in ji manzon Allah sai na ji sanyi ya shafa ni tsakanin koyi kewaye ni gaba daya daga wannan lokacin fa'ulimtu ilmal awwali wal akhir sai na san ilimin farko da ƙarshe to kaga ma kun da zai zari mal kitabu wal iman wannan hadisin ya nuna maka annabi ya sani kenan to ba a yadda ya faɗa ba ne sai lokacin da ya zo lokacin faɗan sai ya faɗa in ya faɗa shi kenan in ka ɗauki maganar sai da suna aisha radiyallahu ta'ala na man qala anna rasula ya'lamu ma fi gadin faqad kafara duk wanda ya ce annabi ya san abin da ke cikin gobe ya san abin da ya gobe ya kafirta to ai akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai gaya mata ba akwai abubuwa da yawa wanda ba zai gaya mata ba saboda mace ce bayan mace ce kuma akwai waɗansu kawa'idu su mata idan suka san sirrinka ya yi yawa suna iya yin alfahari fiye da abin da ake zaton ba eh suna yi suna yi suna sauta to ba gashi an gwada ba ya faɗa wa hafsat da ja bakinta ta yi shiru zai kawar zai yanta baiwarsa amma ta ja bakinta ta yi shiru ta yi shiru din ka gani ai ba ta yi shiru ba sai Allah ya ce musu ya yi wa nabi wa lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marbati azwajik ka gani ka faɗa mata ne kana neman yardar ta ne tarta to kaga irin wayannan ai manzala ce ki shiru amma ni na san yadda zan yi ina ganin da hankali ya tashi amma ki shiru kake faɗa sai da ta zo manzala yana fita kuwa ta faɗa wani to ka gani a yanyi wannan kuma duk ƙura'ani ya nuna eh waye da sarar nabi idan ba da azwaji hadisa to a irin wannan to idan ko bai faɗa wa sai da aisha ba a yayi daidai saboda ga wannan abin da ya biyo baya ilimai ne yake fitowa baya ana nuna mana yadda za a rayu da su ba wai dan annabi Muhammad sallallahu alaihi menene saukin da zamu samu baya domin shi muallimul alami malamin alam yana sanar da su duk wani abu zaka ce annabi yayi shikenan an gama annabi bai yi ba to shi yasa duk mutumin da yake cewa ai annabi bai yi ba ba za ka kama shi ba sai dai ka ce annabi ya hana shine ka'ida a ilimi amma annabi bai yi ba ba zai zama hujja ba ba zai zama hujja ba annabi bai kaza ba a ba zai zama hujja ba a annabi ya hana wannan ne shine madaru shari'i shine shari'a eh in haka da ki abun sai fito cikin abu kaza da yawa amma annabi ya yi wannan ya ba amma annabi bai yi ba ba hujja ba eh a wajen malamai na'am wa shahada haza abin da zai shaidan wannan kaulu subhanahu wata'ala wa ma kunta tatlu min qablihi ka gani ko wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance kana karantawa kafin nubuwa ba baka kasance kana karanta wani littafi ba wala tahudduhu bi yaminika ko balle ka rubuta shi da hannunka idan inda ka yi haka lartabal mufdiluna kaga ba a kai shi wajen wani malami ba bai tashi gaban wani malami bai yi mu'amala da wani malami ba babu wani malami barubani ko kitabi ahalin kitabi ko yahudu daga cikin malamai an tsare annabi musallar salama a garin an san ba wanda iya rubutu duk larabawa yawancin su tashi ai anniyai yawancin su ba su iya rubutu ba ba su yi karatu ba lokacin aka haifi manzo Allah saboda kar a ce an karantar da shi a boye duk sai aka sa suka zama kuma yadda suka suka gagari duniya sai zamo a rashin hakan yadda ya tashi ummi haka yawanci aka taso ummiyai din ba su iya rubutu ba su iya karatu gudu abokanan zamansa sai daga baya su suka koya daga waɗanda suka shigo baki to a wannan lokacin da suka shigo baki da hakan kuma a rashin iyawa da rubutun da komi da komi suka gajiyar da duniya wajen tarihin annabi yadda kwakwalwarsu suke safiya su safiya ba rubutu ba ne amma kwakwalwar tana nan tangaran an ware su a lokacin babu wanda suka kai su kwakwalwa a duniya saboda su ɗauki wani labarin za su isar da shi ƙarshen duniya kuma na gaskiya ba labarin shirme ba wannan abin da ya faru kenan shi yasa aka samu waɗansu kasuwanni wanda ake wasa kwakwalwa kafin zuwa manzo Allah shine suku ukaza da suku zimajjan duk wa'annan an yi haka wa ma qawlu ta'ala wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum wa ma adari dama na ga muku da wa ma yudrika da ma wa ma adaraka da bambanci yawa aka ce wa ma yudrika la'allahu yuzakka wa ma adraka da in aka ce wa ma yudrika dukkan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji amsan kusa amma ka ji wannan zaka ji amsan tana nesa sai ta fito a cikin ma'ana kaga wa ma adara wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ban san me Allah zai mun ko ku ba الجواب أنه صلى الله عليه وسلم علم علم القطعي من ذا لا يسجد ilimin katsayi kuwa yanke ya annahu a rusul mamlakaci ya al'ilahiya a wajen Allah babu wanda yake sanin wani abin da Allah ya fito da shi in ba annabi Muhammad ba to amma kuma dole amarya ta rike sirrin mijinta eh dole amarya ta rike sirrin mijinta shine ake ce masa arusul mamlakatil ilahiyya saboda babu wani sirri na Allah wanda Allah zai fito da shi ba ta hanyar annabi bane shine take fitowa ta hannunsa in ta fito ta hannunsa to shine kuma sai saukar wa mutane ala manazili gwargwadon ka a nuna maka gwargwadon ka a nuna maka gwargwadon ka a nuna maka wannan laysa fi jami'i khaliqatin babu wani a cikin dukkan halitta akramu minhu allahi wanda ya kai shi girma a wajen Allah wala habba alaihi minhu babu wanda ya fi soyuwa a wajen Allah kamar annabi Muhammad wala a'azzu babu wanda ya fi buwayuwa wala akbaru babu mafi girman hazwatin kyauta inda Allah a wajen Allah kaman annabi Muhammad balle ya fi ko ya daidaitu minhu wa annahu ma'amunul akibati kuma ya san karshen sa mai kyau ne manzo Allah ba ma'amunul akibati baya wani kokonton wai zan cika da imani ko ba zan cika da imani ba amma an kaje na rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kai yake karantar ma ba wai annabi yana kokonton in ya zo mutuwa ba zai cika da imani bane ya sani tangaran to amma in bai yi hakan ba ya zai sanar da kai kai kai sai a samu yan zamanin jahiliyyar nan a zuwa ta bai taba cewa Allah ya sa cika da imani ba eh sai su to ba sai ka faɗa ba to gashi yayi istighfari hamsaba'in yayi ɗari wani ya ce in ka tsallaka haka Allah bai karɓa ba tunda annabi saba'in yayi wa inna wule gano ala qalbi fa astaghfirullah mi'atu marratin wa fi riwayatin saba'ina marra yace in ka wuce ɗari din nan to Allah bai karɓa ba domin ka zo da bid'a ka yi abin da annabi ba sai tambaye shi kuma numfashinsa wanne ne yake halal wanne ne haram wanne ne ya kalli matan mutane wanne ne ya abin nan ya faɗi na annabi ya faɗi na annabi ɗaya to a nan ne zai gane cewa a shi ana koyar da mu ne ba dan annabi yana da laifi ba ne a in bai nuna maka ba matakin ba za ka iya gane ba shi yasa daga ciki sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga in ka duba cikin babul azkar a cikin riyadus salihina zaka ga cewa man qala la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ma ata bi afdalu mimma jaa bihi illa rajulun qala mislu ma qala aw zada aw zada babu mutumin da ya zo da wani aikin alheri da ya kai wanda ya yi wannan sai wanda ya kaman wannan ko ya ƙara kaga an nemi ziyara tana nan to irin wayannan abubuwan suna nan da yawa amma shin karatu ba fahimta ai sunansa menene tsuntsuwan nan a kukuturu karatun a kukuturu kenan in ya ga namiji ya ce tanko to ko mace ma ta zo tanko ne eh duk wanda ya zo ba tanko ne saboda ya hada wannan to ba wani ƙari ga ba sai wanda aka lakana ma to haka karatun yake na mafiya yawan mutane baya yiwa a gane annabi Muhammad sai an yi wata salati wa anna huma amunul aqibati fil akhirati lafiya tangaran annabi Muhammad yake har zuwa lahira la ilaha babu abin da zai riski manzo Allah la alamun wala azabun babu koran dadi ba zai samu manzo Allah ba balle azaba wa annahu fi darajatil aliya manzo Allah yana daraja mafi daukaki min na'imin na daga ni'ima ad-da'imul muqim wanda yake da'imi madawami al-muqim tsaye wardallahu al-abadi as-sarmadi akwai yardan Allah tare da manzon Allah ridallahu al'abadiyu sarmadiyu daga daga azal zuwa abadan babu annabi bai san gobe ba ya sani amma dan bai faɗa wa sai da Aisha ba ita kuma ta yi magana ijtihadin ta ne annabin ne ya ce mata bai sani ba ijtihadin ta ne kamar maganan ganin Allah ne dai an tambaye Ahmad bin Hanbali almajiran suka ce me za ka ce sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce annabi bai san bai ga Allah ba sai na abdullahi bin abbas ya ce manzo Allah ya ga Allah kai me za ka ce yace ni abin zan ce zan ce manzon Allah ya ga Allah ta to ya za ka yi da maganar sai da aisha ya ce maganar sai da aisha ai ijtihadin ta ne ba ta fada cikin laifi ba man ijtihada fa asafa falahu ajrani wa man ijtihada fa asafa falahu ajrun wahid tana da lada ɗaya ne ce amma ni zan ɗauki maganan ma'azu ma'azu zan jabari ne abu zar ligifari ya ce ya tam shi ya tambaye manzo Allah har ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka ya ce nurun anna arahu ko nurun ra'aitu nuran shi na ɗauki wannan ai nuru min asma'i Allahu nuru samawati wal ardi so irin wayannan in ka bi terminologies din karatun sai ka gane cewa duk gun da ka kai akwai gurin da ake gaba da kai wa fawqa kulli zi ilmin alimu komi inda ka kai akwai wanda ke gaba da kai kuma amin kullu haza duk wannan la da kudu fi raibun babu kokonto zai shiga a ce manzon Allah bai san karshen sa ba wala shakkun ko yi shakka وما ذكر صلى الله عليه وسلم من قوله abinda manzo Allah ya ambata wa ma adari ma yaf'alu bi wa la bikum ya tamil annahu arada tafsil manzo Allah yana son kawai zai dauki wannan magana yana nuna maka ko rarrabewa ne baya qaubi minan ni'ami me zai faru irin ni'imomin da za a bashi wa tafsil al da kuma kyauce kyauce wal manahi da baye-baye alwari zato alai wanda zo da ishminan lai ta'ala daga wajen Allah ba wai cikawa da imani ba. A'a, kyautar saboda yawansa a wajen Allah ban san da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni Allah zai ban san iske ce wannan shi ne ya kamata ka ɗauka amma ba wai annabi bai san ƙarshensa ba. Saboda yawan kyautar yawan kyautan da Allah zai ba wa annabi Muhammadu wala adari ma yuf'alu bi wala bikum wajen baye bayan in za a bani ke menene da menene da menene min al adaya tafsilan wal adaya wal minahi ba wai husnul aqibati ba ba wai ko a sani a wuta wai manzo Allah yana kokonton ko a sashi a wuta abin da hankali zai kawo mutu kenan wala eh ai annabi ma ya faɗa wala dari ma yuqalu wala bikum na ji kuma masu faɗan hakan a wajen tafsir saboda haka ba ba kai saka ce ni kuma dan aljanna ne wallahi ni ba dan wuta bane ba annabi Muhammadu ba ni ba dan wuta bane ai an riga an gama wallahi ai ba zai sa ka akan ai shi ana inda zanna abdi bi ne wa ana ma abu ayin kai tsammanin Allah mugu ne to zaka je ka gashi mugu ni ko ban taba tsammanin Allah zai mun mugunta ba balle in ganshi a mugu saboda haka ni dan aljanna ne eh wanda yace shi kuma dan wuta ne ya zai ta fama amma ni da ban zaba kai dan wuta ba ban zaba ba kuma ba da ciki wannan shine husnul zannika kafika to fa kai fi rasulullahi Allah ke Allah ke na'am fa innahu yanda lamarin yake inna ilmuhu bi bi jamaliha bi jamaliha wato ilimin sa a dunkule yumkinu an yahidu bi tafasiliha yana iya yiwa ya kewaye da rarrabanta alad dawamil abadi wajen dawaman abada fil jannati wato in an yi shekara miliyan ɗaya za a canza maka in an yi shekara biliyan ɗaya za a canza maka ya ce to akan wannan yake nufi eh za a canza saboda ba wai abu ɗaya ne za ka yi cin kwan makauniya ba a abu ne kawai da su zo maka ala'u ne ni'ama'u ne ba ni'ima ba ne ni'ama'u ne متنوعا الأجناس متنوع الأشراف shan ruwan ma da za ka sha yana zuwa daban-daban ne daɗinsa ba iri ɗaya ba ne ko ruwan da za ka sha yanzu ne da kishin ruwa da rashin kishin ruwa ba iri ɗaya ba ne eh kuma da ruwan da ya ma sanye da lokacin da kake son na ɗumi ba iri ɗaya ba ne yana zuwan daban-daban ne a nan ma a zaman ka na duniya fa kaifa bil akhirati wanda shi komi ziyaratar ne fauka ziyaratar in kai kurba ɗaya na biyu ba irin na farko ba ne kuma ciki baya kumbura kuma ba a fitsari balle kace kana jin fitsari ba a jin bayan gida balle kace za ka yi bayan gida babu ɗaya duk an kawar da wa'innan to ashe kenan ziyaratun ne ala ziyarati kaga in an faɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da yake Allah ya Allah ya datar da mu fa inna fi ilmin lahi ma la tasawul uqulu a cikin ilimin Allah kwakwalwa ba ta iya ɗauka saboda yalwatanta wa in kunna in mun ce inna sallallahu alaihi wasallam muhiti ilman bi jami'i hada manzo Allah ya kewaye ilimin su fiya su wannan sai ya kaula fi balihi an ya kuna inda Allah ma la ya'lamu min al-adaya zai fada cikin tunaninsa zai fada an ya kuna inda Allah ai akwai abin da ke wajen Allah ma la ya'lamu min al-adaya wanda bai sani ba nan daga baya bayan sa wani bilahi da kyauta allati yasibuha alayhi fi darin na'im wanda ubangiji zai bashi a gidan riba wala ya alamuha illa inda wujudiha ba zai san abin ba sai lokacin da aka bashi ba zai san da abin ba sai lokacin da aka bashi fa hada gairu mustaqadin wannan bai nisa ba wa ya dalilu an yakuna arada bi qawli zai iya yiwa kuma wata magana ɗaya kenan wannan maganar sa wa ma adari ma yusalu bi wala bikum ban san abin da aka aikata mun ba ko za a aikata mun ba balle ku fa inna urad al amru ila ihadati al ilmi al azali ya mayar da magana ne zuwa ga ihadatun haka ne ko ila ihadati al ilmi zuwa kewayen ilimi na al azali al ilahi na farkon azali na ilahi yace ya mayar da maganar sa ne zuwa can azali al ilahi fa inna ilmu al fi hadha al midani ilimin ubangiji a wancan azali na lahi ɗirgi muhidun babu wanda ya sai kewaye shi ilimin azali al'ilahi ya mayar da magana ne a kan can wala wa ma azali ma yuf'alu bi lokacin da Allah ya yi niyyar yin abin yake magana ban san me yake nufi da yin kaza ba wala yaf'alu ma wala wa ma adari ma yaf'alu bi ban san abin da Allah yake nufi da ni yayi ne wa musali e ko kyautar da zai bani ban san me manufar shi ba daga farko amma a yanzu na sani wata rana na can faɗa da ina jin ɗariƙar tijaniya ne saboda babanmu hakikanin gaskiya saboda na yadda mutumin kirki ne na yadda na san mutumin kirki ne na san abidi ne kuma mun tashi mun samu ana yabansa haka muka tashi ni ko abokin gaba ban taba jin ya zagi babanmu a gabana ba wallahi sai dai faɗi alherinsa haka muka tashi to sai muka ga abin da yake yi abu ne mai alheri kowa yana koyi da shi daga baya sai na gane ɗariƙar ko da babanmu baya yi yanzu na gane nema ko da baya yi ba zai hana ni in ƙi saboda shi ba yanzu zan yi nima na ga ƙofan kun fahimci abin da ke nufi da farko na bibiya ne na yarda ne na bi ne amma yanzu a'a na san abin da ke ciki ne na alheri na sani ko da babanmu baya yi zan yi saboda abin da na sani a cikinta da irin alheri da manufan Allah a kan ɗariƙan da manufan manzo Allah a kan ɗariƙan da manufan shauta ne a kan ɗariƙan zan yi don wannan manufan wanda da kuma ban san wannan ba kawai na yi runguman kaddara ne saboda ina ganin ga wa'inda suke amfani da shi saboda ba na man cewa rikicin kablu a cikin gidanmu aka kafa kablu shehin babanmu akan haka aka cire shi a masallacin juma'a aka cire shi a sallan juma'a saboda kablu to amma ko ina baba kuma kablu yake yi kuma ba wanda ba yadda za a yi da shi amma an hana an dakatar da shehinsa saboda kablu aka ɗauko wani aka sashi wanda ba zai yi kablu ba Na saba ina sa ina ɗaura a Manduya aka fuska ne baya.
to ni ma mare ni a zaria eh an mare ni akan kablu to kuma a irin wa'annan ganin ne to kaga yanzu kuma kaga karatun mu ya kai mun gane kaulin su ma wa'anda suka yaki iyayen mu bayan shekara arba'in sun gane kaulin ma hawa biyu ne su ka gani to ashe kenan tuntuni idrakin daban amma abin da zaka zo ka gane daban haka abubuwan suke haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk yana nuna wa mutane ne akwai lokacin da kake cikin abu kana ganin gaskiya ne akwai kuma wani lokaci kana cikin abu za ga ba gaskiya ba ne kai dai kana tafiya ne a tilas amma daga baya ka ce ka gode wa Allah da aka takura maka har ka kai wannan eh za ka gode za ka yi godiya eh Allah ka taimake mu yana cewa fa inna ali fa inna ilmu Allah fi hadha al-milal la yadbihi muhidun la nabiyan wala gari sallallahu la nabi na sallallahu alaihi wasallam la gari akwai wani ilimi da ubangiji ya kebance shi a cikin wannan midanil azali babu wanda ya sani babu wani annabi ko waninsa babu Allah shi kadai ne ya bar wa kansa wannan ilimin ya shaddu da zalika qawlu sallallahu alaihi wasallam me zai baka shaida shine fadin manzon Allah wala a'lamu illa ma allamani Allah ban san wani abu ba sai abin da Allah ya sanar da ni ka gani abin da ya sanar da ni din da akwai abin da kuma ya husu bihi an gani akwai abin da Allah subhanahu wataala ya husu bihi min al-ulum ba ilimu ba min al-ulum wa qawlu hakim an nafsi ya kawo hikaya bima zakara Allah anhu da abin da ubangiji ya ambata shi ya ce wala aqulu lakum kaga wannan ma wala aqulu lakum indi hazainullahi ba zan ce muku ni taskan Allah bane kuma shi taskan Allah ne amma ce wala aqulu lakum ba zan faɗa muku haka ba wala alamul gaiba kuma ban ce muku ni masanin gaibi bane balle ku kama ni da haka to amma bai da annahu fi yadihi yace wata rana ina zaune فجاءني جبريل بمفاتيح كنوز الأرض فوضعه في يدي وترانا نزوني تسكن الله sai jibril ya zo min da kiɗin sai ajiye a hannuna ta ma ka ce wala aqul lakum indi haza na gaya muku na ce muku ni ne nake kiyaye da taskan Allah to rashin faɗan sai ya zama ba shi bane ba fahimci karatun ba. Rashin faɗan da bai faɗa ba sai zama ko ba shi ba ne? Shi ne, amma nan saboda tawazu'u sai ku gyara. A tawazu'u, ce wala a ƙulul ɗakuɓin di haza inul ardi. Ban taɓa ce kun taɓa ji a bakina na ce muku ni kaza ne? Taskan Allah yana hannuna? Ce ban faɗa ba. wala aqulakum inni a'lamu al-ghaiba wala a'lamu al-ghaiba ban ce muku kuma na san ilimin gaibi ba sai can kuma Allah ya ce masa alimul gaibi masanin gaibi waye Allah ne sai ce wa alimul gaibi fala yuziru ala gaibi ahada baya bayyana wa gaibin sa wani illa man tala sai wanda ya yarda da shi waye kenan to a nemo shi ne ai Allah ya ce ku nemo wanda na yadda da shi din ne sai ya ce wa ma kana Allah li yadli akum alal ghaibi yake walakin Allah yajtabi min rusulihi ma yasha'u ce ku nemo shi sai Allah ya gaya shiru in ya kai ma duka ta nan annabi sai sai ya haka bai gani ba in ka zo kana lalibe in ka gane annabi ne to ka gane in ba gane ba kuma sai kyale kai ka ce annabi bai san gaibi ba amma Allah ya sanar da shi to kaga wannan abin da zaka iya warware wa'annan rikita rikitan da su kenan in baka san wa'annan ba to ba zaka iya ba ba zaka iya warwarewa ba kuma haka abubuwan suke fa ya tamilu zai dauka annahu radda al-amr ila haqiqatul ilm al-asli shi ma yana maka yana mayar da abin ne zuwa ga ilmul azli inda rabbina lanahu la yahdu bihi domin ba abin da ya kewaye ilimin Allah wa in kana aliman bima zukira ko da yake ya san abin da ya faɗa awwalan a farko wa ma an yi tawhama min hadha al-habari abin da zai likitar daga wannan labar annahu la ya'lamu hal yarhamuhu Allah aw yu'azzibuhu shine abin da za gane duk wanda ya tafi wannan ya ci ga wahamu shin wai annabi Muhammad yana nufin wa ma wa ma adari ma yub'alu bi wai Allah zai mun rahama ne ko ba zai mun rahama ba sai amma wanda ya dauki wannan kuwa to kuma akwai malamai suke dauka haka kuma su tsaya ci kace kace su tsaya yana kafa dalili gashi abinda Allah ya faɗa kenan tashi hankali kaga wannan karatun a kokuturu ne a karatun a kukutun da ba ziyada a wa yuqarribu wa yudaridu wai Allah zai kusantar da shi ko Allah ya kore shi fiddar lakarbi fa hada la taqbilu la haqiqati wannan ba zai yi ba a haqiqa ba ta karbi wannan ba yadullu alai qawlu subhanahu wata'ala abinda zai warware maka wancan rikicin ka gane ba haka bane wala sawfa yudika rabbuka fatarta Shehu Tijjani. Allah ya saka wa Shehu Tijjani Sai ya haɗo ayoyin da ya rikitar da kai sai kawo aya ɗaya warware maka. Sai kuma ka zo ka cire ka ce hadis ka ce nassin ba mai kyau wane mu ji. Wannan shi ya nuna maka wala saufa yudika rabbuka fatar da hakika Ubangijinka zai maka kyauta ya baka ya baka sai ka ci ya isa. Duk abin da kake so Allah zai maka. Ai, malaman tafsiri sun ce, wallaili iza ya gasha da duhu ya fara. Ta yi wannan lailin sura ne na sifan Sayyidina Ababakar. Saboda abada abada sunamu qabla wuduhihi wallaili idza yagasha sai ce wannan hari idza tajalla lamma aslama kira da aka zo suran sayyidina rasulullah ya kace wa dhaha wallaili idza sajja sai aka fara da duha kafin lailu kuma can aka fara da lailu kafin naharu saboda wancan suratul abubakar ne wannan kuma suratul rasulullahi ne can ai wallahi in ka duba tafsiri da ga suratul abubakar ne ai ai sai na abubakar wa ma li ahadin inda hu min ni'matin tujza illa ibtiga a wajen rabbi al'ala wala sawfa yarda ai sai na abubakar ake yabo saboda kyautan da ya yi yanta bilalu saboda ya farita wa annabi rai sai aka masa tukunci da wannan sai zama suratul layl saboda ai da farko shi ai ba ba ba annabi bane tahaffuzi ya samu ba saboda haka akwai abubuwan zamanin jahiliya wanda ya aikata shi yasa aka ce wallahi sai aka fara da duhu tukunna wannan hali lamma a salama amma da aka zo suran manzan Allah suratul duha sai ya ce wa baha wallahi idza sajja shi da hasken ya fara to wannan shine ishara yasa can ya zo da dare nan ya zo da rana ya zo da ranan ma lokacin da komi tangaran wa duha wallaili iza sajja yawa to ai anan ne shi zama suratu muhammadin eh ba ai duk da baki da ana ai hakuri ake ba annabi muhammadu hakuri ne ai eh hakuri ne to a ƙarshe shine Allah ya gaya masa wala sawfa yudika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka balan fahada to in ka lura da wa'annan kalmomin yadda al'alam alam baka gane ba ne ya rasulallah ألم يجدك يتيما إيه. ألم يجدك يتيما فآوى bai same ka ba ka da kowa bai taro ka ya dawo da kai wajen shi shine ma'ana mahaifin manzo Allah ya rasu manzo Allah yana cikin mahaifiyarsa wata wata hudu mahaifiyar manzo Allah ta rasu manzo Allah yana da shekara shida kakan manzo Allah ya rasu manzo Allah yana da shekara takwas a nan ya ji duka ya ciman kai ba maraya ba ne me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bar baban shi ba ko mahaifiyarsa su ji tausayinsa saboda Allah yana son ya yi kiwonsa addabani rabbi fa ahsana tadibi saboda manzo Allah ya ce babana ko ummi ko jaddi sai ce rabbi rabbi rabbi awa ya ga shi zai tarbiyarsa da kansa wajadaka wajadaka balan fahada sai muka same ka mai tsananin son Allah ne sai muka shirin da kai ka sonin kawai haka mu an shiga uku Allah ya ce to wannan shi ne kaga an gama ke wakana sai sake ce maka wakana fadalullahi alaika azima wannan fadalan Allah ne gare ka ya rasulullahi aziman saboda haka babu wani abin da annabi bai sani ba babu wani abin da annabi wa ma yadri ma wa ma yadri ma yafalu bi wala bikum ba ana magana ko azaba ko Allah zai masa azaba ko zai masa rahama ko zai yi da shi ko zai kore shi bane a'a ai Allah ya riga ya gaya masa yana da aqiba shine can wa annahu ma'amunul aqibati saboda haka ba wannan ake maganan ba kar ka nemi annabi ta nan ka shiga cikin neman baye baye da Allah zai mar ko ka shiga cikin raddin farkon azalil ilimin ilahi allazi la yahidu bihi ghayruhu lan nabiyya babu wani annabi wanda zai san wannan manzo Allah yana magana ne akan wannan abu guda biyu wa mahallu an wa mahalun an yakuna al-amru minhu subhanahu wata'ala korarre ne a wajen ubangiji ya kasance wa huwa yatahawwafu alayhi al'azabu a cewa manzo Allah yana tsoron kar Allah ya masa azaba fa inna wa'du la yahdif alqawrin Allah baya tashi wa amma habarul waridi an Aisha radiyallahu ta'ala amma labarin da yazo daga wajen saida Aisha da aka ce in saha ya in ya inganta wa qauluha man qala inna nabiyya alau ma shi dalil fa kafara ce in ta ce an wannan maganan da aka faɗa ya cancanta hakan ne ya faɗa ta faɗan. Cewa, inna nabiya, manzo Allah ya lauma fi gani ya san abin da ke cikin gobe fakar kafara ya kafarta in ya inganta Aishan ta faɗi haka. Au ma fi haza ma'ana ko wani magana ta yi kama da wannan, to bari ka ji hujjojin shautu jani. Falata ta haza, wannan ba zai zo ba in samitu min nabi sallallahu alaihi an sami in samitu min nabi mu ji daga manzo Allah illa an mu ce an ya kuna katamal amru anha ya ɓoye lamarin ne a wajenta lisirrin zahara lahu fi zalika alwaqt in ya faɗa mata me za ta gane saboda ai na faɗa ɗazu da ya bayyana sirri ɗaya yana son ya yanta baiwarsa wa yana sarrar nabi ila ba da azwajihi hadisa me ya faru ba ya ki aka yi a gidan ba sai da Allah ya ce fa in tazahara alaihi idan kuka yi fito na fito wa annabi akan wannan maganar ne fa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu Allah yana tare da shi wa inna Allah huwa maulahu wa jibrila jibrilu wa sa'irul mu'minina da sauran muminai da abubakar da umaru da usmanu da aliyu da sauran wa'inda ba ambace su ba suna bayan annabi mata biyu ba wal mala'ikatu ba da zalika zahira kuma fito da mala'iku kowa ya wari takobinsa akan aisha ya shekara goma sha bakwai ko sha takwas ai yaki a gawaye da nasara ai wannan ne wa iz asarra ila ba'd azwajihi hadisani ai magana ɗaya ce ki yi haƙuri tunda na ga hankalinki ya tashi to zai yi ma iya yanta ta kaga in aka yanta ta ba za a sake neman ta a matsayin baiwarsa karɓaɓɓiya ba amma ki ɓoye ta kasa ɓoyewa to idan aka zo wannan in ya faɗi wayannan Aisha me za ta ɗauka a wannan lokacin ga wancan abin da ya faru saboda haka ba kowane abu bane za ka gaya musu ba kowane abu bane za ka gaya wa mata baya yiwuwa to kaga wannan ɗaya kenan la yumkinu kashfu laha bai kamata bai yiwu ya bayyana mata ba kama ka tama an haru ya tahu li zatil aliya kaman da ya koye mata bai faɗa mata ya ga ubangiji ba to nan kuma karka yi zata manzo Allah to ya kace to ai ya rage ya rage sako an ce maka kowane sako ne sai an faɗa kallimun nashi ala qadari uqulihim manzo Allah ya ce ka faɗa wa mutane gwargwadon abin da hankalinsu zai iya ɗauka saboda da ka tura mutum ya shiga daji a guje to gara ka bar shi da ka bar wani wahamin da zai fita gara ka tsaya eh jiya ayar nake ta nema yaki sai yanzu Allah ya kawo wa ma araina ka ru'yal lati wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatun wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ganin nan da nace ina sane ne na faɗa ji Allah wa ma ja'alna ba mu sanya wannan ganin nan da muka ce kai ba illa fitnatu mun yi shi ne dan mu gwada mutane mu ga ya za su yi nashin qur'ani ne ganin Allah da wasu suke cewa bai ga Allah ma bai ga Allah ba shine Allah ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka a illa fitnatan mun yi shi ne dan ya zama fitina shi kuma fitinan akwai fitinatun hasana wanda zai sa su yi research su fito da wani abu to gashi nan sai Allah ya sake barin gurin shi ma a buɗe kuma ya kulle gashi ya buɗe ya kulle sai aji to kaga wannan sai annabi ga Allah ba wannan sai annabi ga Allah sahabbai ina jin a cikin ibnu kasir ne na gani ina ganin wanda suka yarda annabi ga Allah sun kai goma sha bakwai saura kuma suka ce ina babu annabi ga Allah ba aka yi ta bugawa ba su kuma dukkan su malamai to kai kuma ka zo da yake mu yan dagaji ne sai mutum kawai ya kama zagi malamin sa ya ce masa annabi ga Allah ba shi kenan dan ba ai da sauki ba zagi to amma ne zagi ai yayi zagin da yawa dan ba kuma da wanda kuke tare ne tunda ba zai dan da aljani ba ko to amma zagi fa to kaga bala'in kenan to anan sai ce kama ka tama anharu yatuhu li zatil aliya ya'ani ra'asahu bi ainai ra'asihi ya ga Ubangiji bi ainai ra'asihi da idanuwan idonsa kansa. Waƙi lau sallallahu alaihi wasallam bi ijma'in wannan ya abku sallallahu alaihi wasallam bi ijma'in ijma'in malamai fa yakuna katamahu laha fa yakuna katamahu lahu anha saboda ya boye mata sirrun zahara fi dalika lokaci saboda wani sirri ne da zai bayyana a wannan lokacin wal ahbaru awan da labarai wal asar da asar wa katabal hadis sai kawo hadisi idan mutum ya ce annabi bai ga Allah ba don ka koma sai ka ga da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i ina ne Allah yayi subhanallazi asara fa yace bi abdi ba a yi isra'i da annabi sai da aka tada hankalin duniya da lahiran gaba ɗaya aka ce Allah yana son za su sadu da shi sai tura wakili kuma ya je ɗauko shi shine jibrilu sai ya tura kuma abin da za su hau zuwa baitul muqaddas ita ce buraka sai aka kawo rafrafu kuma aka aje a baitul muqaddas sai aka ɗauko daga kan annabi adamu dukkan wanda ya koma ga Allah aka dawo da shi baitul muqaddas masallacin da annabi Sulaiman da annabi Dawud suka gina sannan kuma ka samu da Allah ya yi sallah tare da su ya zamo shine limami suka masa marhaba sannan sayyidina Ibrahim da sayyidina Isa da annabi Musa suka yi masa sallaman tare you are welcome yace abin da annabi ibrahim ya ce assalamu alaika ya fatihu ya hatimu lokacin zansa ya ce bi haza faddalakum muhammadun da wannan sunayen ne annabi muhammad ya fifice mu ji annabi ibrahim ya ce daga nan ya hau rafrafu ya tafi suka tafi inda za su tafi aka kai gurin da za a kai bayan an gamu da rabbul izzati an tafi jibrilin shi ma dan rake aka kai gurin da shi ma kayan komansa ya ƙare ya ce zo mu tafi mana ya ce ba zan iya ba na matsa taƙi guda za a shafe ni kai kaɗai ne za ka iya shiga wannan wurin da kake gani amma ba wani halitta da ta isa ta shiga manzo Allah ya ce sai na ji an sake mun canji aka ɗauke ni aka ja ni jazabani nurul ilahi aka ja ni na tsallake hijabi dubu saba'in na duhu na tsallake hijabi dubu saba'in na haske ina zai je sama ko ƙasa shi ne iya amsa. An ga dai an yi sama, to amma ina ka haɗu daga Allah sai shi, amma yana zuwa waye tura yana son ganin shi ne, da ya zo kuma sai Allah ya maki yadda su zamu. Sai da ya faɗa wa duniya da lahira kowa, amma kuma yana zuwa kuma zai ta sai ya ɓuya ya ji ganin shi mutum mai girma ma ba zai haka ba kuma da sai mu ji daga ba sai Allah ya bada uzuri a yanayin annabi Muhammadu da Allah da sai Allah ya bada uzuri in bai gan shi ba kamar yadda ya bada uzuri da aka gaggaya wa manzon Allah bakin bakaken maganganu akan Jibril bai zo wajensa ba saboda mummunan halinsa ne shine yace jibril ka je ka ce na rantsi da Allah abin da suka faɗa ba har ka bace ma wadda aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yudika rabbuka fatarda sai da Allah ya dinga mar kyauta saboda ya hau gadan bala'i to bari ya sauka cikin rahama da sai mun ji Allah ya faɗa ka kuma ba gurin da Allah ya bashi hakuri kuma sai ya nuna maka yace to ai yanda aka gane in ka kasa ganewa ta nan an yanke maka abin da ya yanke to ai ya je da ya gamu da ubangijin sai ya ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah sai shi manzo Allah sai Allah ya amsa assalamu alayka ba assalamu alaikum ba saboda shi kadai ne kawai zai iya zuwa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyu wannan amsan da Ubangiji ya yi wa rabbul izzati manzan Allah kenan. Haɗuwarsu a bisa unsi ko bisa mashi'ati. Sai shi kuma ya amsa, وهو النائب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين روحين da suka rako ni wanda suka karbe ni ba za su iya zuwa nan ba su ma suna je da kai annabin nan ko zai yi bai ga Allah ba sai an warware wannan sai an kore wannan shine da zai koma aka ce masa to kaga sallan da ka gani mala'ikun sama ta ɗaya suke tsaye mala'ikun sama ta biyu sun yi ruku'u aikinsu kenan mala'ikun sama ta uku sun ɗago mala'ikun sama ta hudu sun yi sujudi mala'ikun sama ta biyar sun dawo sun zauna mala'ikun sama ta shida suna sujudi mala'ikun sama ta bakwai sun yi kura tashi ya ce to wannan na sama shi ne ibadan al'umanka kuma da sahu sahu irin nasu duk al'umman da suka wuce ba wanda suke da sahu irin namu sai wannan tafiya ai shine gara basan da aka bamu shine tuhuba taraban ka sayo rake ka kawo iyali gida ku rike wannan shine almusalliyu naji rabbahu shine almusalliyu naji rabbahu to idan ka ce wannan ba shi bane a kawo wani muci muna sauraro sai a cire wannan sai mu kawo maka waɗansu kuma ba'adul ahadis wanda dole ka ko ka ki Allah sai ka yarda in ka ki yarda kuma to ka tabbatar da kawai a dungure kake wai za zananta fil wihadi annahu fawqa sara mutumin da ya dire an tura shi rijiya ne da ya fada cikin rijiya mai gaba ɗari sai yana ihu yana cewa wallahi muku gafara ba wallahi in na jiro zan kashe mutum yana ƙasa da amma yana cewa zai jiro to haka ne a outside down to kwakwalwar ta rikice sai mutum ya kasa gane abin amma in aka dawo da ka kai saitin ka za ka gane annai Muhammad ya Allah Allah ka sa mu gane wannan shi ne na'am a kullu ha mashhunatun duwayennan an san su bil ibarul guyubi bil ibarati da labarorinsa bil guyubi a gaibi allati tati lil ba'dihi al muqarabati wanda bayan sa ya zo da muqaraba wal mutaba'ada ko nisanta hatta qaba ba'du sahaba shashin sahabbai sun ce radiyallahu anhu ma taraka sallallahu alaihi wasallam amran yakunu fi ummati min ba'dihi manzon Allah bai bar wani abu wani al'amari yakunu fi ummati wanda zai kasance a cikin al'ummarsa min ba'di daga bayansa ila zikirihi ila qiyamis sa'a illa zakarahu sai da manzon Allah ya ambace shi ila qiyamis sa'ati har ranar da tashin kiyama to maganar sai da da aka ce sai da Aisha aka nasabta mata wannan hadisin da wancan yaya wannan Abu Dawud ya rawato cikin kitabul fitani eh tarmizi ya rawato a cikin kitabul fitani wannan duk gaba ke ɗaya sun zo duk wani abin da zai faru a bayan sa zuwa ranar tashi kiyama manzon Allah ya faɗa ba maganan gobe ko jibi ba a shekara dubu ga abin da zai faru ko yanzu tsadan abincin mun nan annabi ya faɗa wallahi ya faɗa rashin zaman lafiyar mun nan wallahi tallahi na sace sacen nan dai annabi Muhammad ya faɗa to in an nasa kuma ba a ce za a kiyaye hadisin annabi ba wannan na faɗa muku baya kamar yadda inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna wanda aka kiyaye qur'ani hadisin annabi babu wannan alƙawarin akan shi kuma na ji muku abin da hola ko ta tarihi wanda aka zo aka kwashe littattafan musuluncin kaf aka tsallaka da shi aka kaiwa wayan da za a kai don a canza abin da za a canza kafin a dawo da shi hannun musulmi sai da yi shekara ɗari uku shekara ɗari uku yana hannun yahudawa saboda haka shi yasa ya ce in saha in ya inganta ta faɗa to ya za a ce da wannan an gane wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin mandala ma min shay'in lam akun ra'aitu illa ra'aitu fi maqami haza ranar da ya tashi ya tsaya akan minbari ma min shay'in ra'aitu illa ra'aitu urituhu ne amma ra'aitu ya sake cewa babu wani abin da ban gan shi ba lam akun ra'aitu illa ra'aitu ko urituhu din da zai sai da na ganshi fi makani haza a nan da nake tsaye hatta aljannata wan nara har wuta da aljanna da wanda za su shiga karshen wanda zai shiga aljanna da karshen wanda zai shiga wuta sai da annabi ya ganshi a wannan kujera bukhari ya rawaito cikin kitabul ilmi babu ma ja al fataya fataya bi isharatil yadi war ra's مسلم يا كاتشين آه كتاب صلاة الكسوفي باب ما أرد على النبي في صلاة الكسوفي من أمر الجنة والنار يا يا يا سان أبن كيغوبا وما أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم بحق بنيكم كويا بحق بنيكم إيه الحديث والأخبار كثيرة hadisan da labarai suna da yawa mutawatiratun kuma sun kai haddin mutawatiri in hadisi ya kai haddin mutawatiri in ka tsare ta ka fita daga musulunci eh hatta la yukadu an yurtawu fi ahad min almuslimin wassalam ji shautu tani duk musulmi ya kai in aka dinga karanta maka wannan kokonto ma ka ce annabi bai san gaibi ba kokonto ka ce annabi bai san halin da yake ciki ba ya ce yana ganin ba wani musulmin ma da zai zai yi mamaki akan haka shi yasa wani lokaci nake cewa shin mutanen nan hanya za su iya karanta hadisi daga farko har ƙarshe shi yasa suka makale wa Qur'ani ai da karatun wa'azin izala da ka ji a cikin Qur'ani yake saboda li'annahu ziwujuhu yana da fuskoki amma in ka komo hadisi sai ka kare sai ka kare ta kanka sai an zo wani hadisin an yi fadamdama wallahi ba zai karantu ba in ka karanta za ka warware tsarin saboda annabi ya faɗa yanzu dan izala zai zo ya karanta hadisin zulhu wai shiri sai mu tambaye shi muna neman bayani za mu ji wa zai faɗa a ina zai faɗa wa jahilai amma mu muna zaune a gurin abu za a yi magana akan annabi ne ya faɗa mace sai mun faɗa masa Muhammad bin Abdul a nan garin yake Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi shamina wa fi najdina ya Rasulullahi fa arda anhu to ina ne najdu ya faɗa mana a ɗauko ta amma za ka ganta ita ce riyal a nan aka haifi Muhammad bin Abdul Wahab a nan aka haifi Zulhu Isri a nan aka haifi Ibn Taymiyyah wannan yaya za a yi fiha azzalajila wani fitan wa fiha karnai shaitan sai mu sha mana bayani in babu a kawo mana wane ne daga cikin wanda suke suka taba annabin a faɗa mana in ba wa'annan din ba fito mana da su sai mu ji sunan wa za su kawo kuma wa ya san shi amma wanda za mu iya faɗa za mu faɗa kuma ga dalilai saboda ga abubuwan da suka tattaba annai Muhammadu irin wayannan abubuwan irin wayannan abubuwan mun yi kus gobe za mu ci gaba yanzu muka tashi daga nan akwai magana dama karatun yana da faɗi sosai Allah ya sa albarka za mu tsaya nan Allah ka ba mu ilimi mai albarka ka soyanta da mu sai na rasulullahi ka samu daga cikin bayan salihai ka sanar da mu abin da mu sani ba innahu waliyun qaribun mujibun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haq ولا هدي الى صراطك المستقيم ولا الي قدر الدار الذي لا تنتم لولا ازلا ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل أدب بأدنى في مكان رهيب أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة